ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شا ترق وتا رمضان شكرا تدبو دير دريه da arba'in daidai hijiriya wanda shine ya dace da da ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha sha tara a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu taha wanda yau muna zama na biyar a cikin sura ɗin insha Allah za mu tashi ne aya ta arba'in daidai yadda Allah ya yi bayani akan baiwa ta hudu da yi wa annabi Musa kar ku manta jiya Allah ya faɗa mana cewa hakika mun maka baiwa to ya yi ta lissafo wannan baiwar da ya yi wa shi annabi Musa to yanzu zai gaya mana baiwa ta biyar da falala da ya yi masa sai Allah ya ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
الله مدوكين سركي يي بياني cewa iz tamshi ukhtuka ka tuna ya kai Musa yayin da ƴar uwarka ta yi tafiya take ƙoƙarin karɓo ka take ƙoƙarin taimaka maka fataƙulu hal adullukum ala man yakfulu take gaya wa gidan fir'auna lokacin da aka samu shi musa ko kuna so in nuna muku wanda zai kula da wannan yaron ita ta san ɗan uwanta ne kuma ba ta so a kashe shi kuma ta san za a reni wannan yaro za a kula da shi kuma za a nemi matar da za ta kula da shi sai take ba wa gidan fir'auna shawara wannan 'yar uwar annabi musa ne ko kuna so nuna muku wanda za ta iya karɓar renon wannan yaron duk wannan yana cikin taimakon da allah ya masa da aka zo za a ba da renonsa matar da za ta kula da shi sai ‘yar uwarsa ta ba da shawara ta ce ita ta san wata mata da za ta iya shayar da shi ashe tana nufin mahaifiyar annabi musa ne za a mayarwa shi ne allah ce farajanaka ila ummika kai ta karra ainuha wala ta hazan muka mayar da kai zuwa ga mahaifiyarka don ta samu sanyin rai da sanyin zuciya wala tahzan kada ta shiga damuwa kada ta shiga bacin rai bayan an tsinci musa iyalan gidan fir'auna sun tsince shi ruwa ya ɗauko shi a akwati an yi an yi an yi a ba da wata mace da za ta shayar da shi aka yi ta kawo mata in an ba su in an ba shi nonansu sai ya ƙi karɓa shi musa lokacin yana yaro aka rasa yadda za a yi to wannan yaron wace mata ce za ta shayar da shi sai yar uwarsa ta ce to nuna muku matar da ina ganin in an kai zai karbi nonon ta sha sai gidan fir'auna suka ce eh ana kai shi wajen ita wannan matar ba a san ba ita ce mahaifiyarsa kawai sai kama nono ce kama sha wannan taimako ne na Allah inda Allah ya ga dama da ana ba shi nonon wata mata ɗin kawai sai karɓi nonon kaga da yake annabi ne Allah ya so ya tanade shi sai kuma Allah ya masa wani tsari na musamman da ba zai wahala ba shikenan ta ba da shawara cewa a kai shi waje kaza shine take cewa hal adullukum ala man yakfulu farajanaka ila ummika sai muka mayar da kai wajen mahaifiyarka wanda a wannan lokacin bata isa ba a ce ta haifi ɗa namiji ta rike shi ta shayar da shi bata isa ba to kaga wani kewaye ne da aka yi da taimakon Allah in Allah ya tashi taimakon ka sai gaya maka wato ta inda baka tsammani wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ألا تريدون أن أرشدكم إلى امرأة يقبل هذا الطفل الرضاعة منها إن نونا مكو ما تد يارو ننزي كربشن نونو أوجنتا وتحفظه وترعاه كمني إن جما تركينا إرور ناسا شيوا ونما تالا تكولا دشي إن نونا مكو فرجعناك إلى أمك وننفاول ننفاول فسيها أكيتشي لإتا allati tafsahu an kalamin muqaddir ma'anar zancen ba da an qalat ukhtuka li fir'auna wa imra'atuhu wa imra'atihi hal adulluka hal adullukum ala man yakfulu sai suka bata ansa bi qawlihim dullina alai nu alaiha nuna mana matar da za ta kula da wannan bawan Allah wannan yaro shikenan yar uwarka ta je ta zo da mahaifiyarka fir'auna bai san cewa mahaifiyarsa bane matar fir'auna ba ta san cewa wannan mata ita ta haifi annabi musa ba muka mayar da kai wajen mahaifiyarka kai ta surru bi ruju'ika dan ta ji farin ciki an dawo mata da ɗanta wa yamtalihu qalbuha farahan bi liqa'iha kuma zuciyarsa ta zuciyarta ta cika da wato farin ciki bi liqa'iha bika ba'da an alqatka fil yammi da haduwar da za ta yi da kai bayan da ta jefar da kai a cikin kogi kuma kada ta yi bakin ciki wala ta hazan bi sababi firaqika anha saboda ka rabu da ita yanzu wannan ba baiwa ba ce baiwa ce Allah ya yi wa annabin Musa in kun fahimci wannan to ga wata baiwar kuma da Allah ya dada masa
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
Allah ya ce da shi yanzu ka manta baka sani ba lokacin da kai kisan kai ka kashe wani to fanajjaynaka min al-ghammi muka kubutar da kai daga damuwa al-gham da kuncin rai wa fatanna ka futuna kuma muka fitine ka ikhtabarnaka wabtalainak muka jarrabe ka jarrabawa ka manta da wannan bi alwanin min alfitani wal mihani launi launi nau'i nau'i na fitintinu da jarrabawa muka ɗora maka kuma muka kubutar da kai abin da ya faru shine wani mutum ne ya zo ya nemi taimakon annabi musa lokacin da wani bakifte ya ritsa da shi shi bakiftan nan abokin gaba ne baya kan addinin annabi musa mutum annabi musa ya ɗauko itace baƙib ɗin nan ya ƙwace itace kuma ya ce sai wannan mutum annabi musa ya kai masa shi gida bawan allah nan sai ga annabi musa ya zuciya ya ce ka taimaka mu ka taimaka mu ya zo taimakon sai wancan magana ya masa rasar kunya shi kuma ya rankwashe shi yana rankwashe shi ya mutu ba kisa ne da ya ɗauki makami ya kashe shi ba kisan kuskure ne ƙatulul khata ne imam al'alusi ya ce tabbas lokacin da ya rankwashi wannan mutumin ya faɗi ya mutu tabbas ran annabi musa ya yi dubu ya ɓaci ya shiga damuwa babban abin da ya fi damu annabi musa a wannan lokacin ukubar allah ya yi tunani ya ce yanzu ni annabi ne wannan mutumin da na kashe allah ne ya ce na kashe shi to wannan shi ne ya damu annabi musa a ransa ya ce ba Allah ne ya ce na kashe shi ba to ku lalle sai Allah ya tambaye ni me yasa na kashe wannan mutumin ina so ku lura da wannan issa din yanzu annabin Allah ne akan kuskure ya kashe mutum abin da ya masa ba a mutuwa da shi rankwashi ya masa amma ka duba yadda ya shiga cikin tashin hankali da bashin rai da damuwa saboda ya kashe rai ɗaya to ina waɗanda suke ɗaukan kunamar bindiga su yi ta sakin wuta suna kashe mutane ina waɗanda suke tsare hanya saboda neman dukiyar neman dukiya ta wasu suna kashe mutane kaga idan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana wato hadarin zubar da jini hadarin ka kashe mutum su annabawa da yake su masu tsoron Allah ne kaga da suka yi abin ko da ya yi abin abin ya dame shi kwarai da gaske ya shiga cikin cikin damuwa ya shiga cikin bacin rai saboda ya san hadarin zubar da jini mai hankali da tunani baya yadda ya jefa kansa cikin fitinar zubar da jini da kashe mutane wallahi abun bala'in da tashin hankalin koda daga baya ma ka tuba a ce ka yi barna ka tuba ya za ka yi da jinin waɗannan mutane da ka kashe kawai don kana neman kuɗi ka kama mutum nan ba ku kuɗi shi kenan haƙura da zunubin cin kuɗin mana amma ka zo ka hada da kashe mutum yanzu a garin nan za ku iya irga mutane nawa barayi suka kashe muku wane wane sai ka ji an ce ai barayi ne suka harbe shi a hanya wane wane barayi ne suka harbe shi a hanya harbe a kashe mutum a karbi kudinsa ko a kashe shi ba a samu kudin ba kuma a tsallaka a tafi kuma mutum wai ya je ya kwanta wai ya yi bacci ya yi sanadiyar raba wani da duniyarsa annan musa in ji imam al'alusi ya ce ya shiga bacin rai da damuwa matuƙa abu na biyu da ya sa shi damuwa jin tsoron kisasi shi ka duba yana matsayin annabi yana tunanin ko za a yi mai mala amma allah ya kubutar da shi daga wannan ta hanyar gafara da ya masa lokacin da ya ce rabbi zalamtu inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lak ko za ka karanta mana kisar abin da ya faru
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وانا ينا daga cikin fitinar kamar yadda ya faɗa ya shiga gari wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha ya samu mutane guda biyu suna jayayya ɗaya cikin mutanensa ɗaya kuma baya cikin mutanensa shine baqib din ɗaya ya nemi taimakonsa shi wanda aka zalunta Allah ya ce wanda ya zaluncin annabi Musa fa wa kazahu Musa fa qada alaihi qada alaihi sai ya kashe shi yana kashe shi da ya rinkushe shi din nan shine sai ya ce ka hada min amali shaitan kai wannan yana cikin aikin shaitan yanzu ka duba ikon Allah mala annabi Musa da kansa yayi abu ya ce kai wannan aikin shaitan ne idan har annabi yana jin a ransa cewa ya yi wani abu da shaidan ya sa shi ya wani abu to ina gani ko ga kai to shine anan da Allah ya ce wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna yace lalle shaidan maki ne aduwwun mudillun mubin sai me yace kuma قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له haka dai إنه هو الغفور الرحيم to koda wani zai tafi ya ce a to ai ga annabi Musa ma yayi kisan kai to sai a ce a ai ya nemi gafarar ubangiji kuskure yayi qala rabbi yace ya ubangiji na zalunci kaina kaji malam bayan Allah haka suke yi idan sun yi wa ubangiji laifi sai su gaya masa sun yi laifi ya Allah na zalunci kaina Allah ka yafe mu faghfirli Allah ka yafe mu faghfara la Allah ya yafe mai yanzu wannan duk labarin ya riga wuce Allah ya ce ya yafe ba shikenan ba dama Allah mai gafara ne mai jin kai ne to wannan abin yake tunani ya shiga damuwa saboda ya zubar da jini to Allah ya ce mun yafe maka yanzu wannan ba baiwa ne ubangiji ya masa ba ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bacin rai imam ibn kasir a cikin tafsirinsa wato ya kawo wani hadisi mai tsawo kwarai da gaske ana ce da shi hadisul futun hadisul futun wanda a cikin hadisin nan ya ambaci haihuwar annabi musa din da lokacin da aka jefa shi a cikin kogin nan da tarbiyyar da aka yi masa a gidan fir'auna tashin da ya a gidan fir'auna har ya tsallako magana kashe wannan baki bude da muka faɗa yanzu da kuma lokacin da ya gudu ya tafi madayana akwai tafiya da ya yi madayana da kuma magana dawowansa misra ya je madayana ya kuma dawo ya tafi masar da kuma yadda Allah ya ɗora masa nauyi ya ce tashi maza maza maza maza ka tafi wajen fir'auna kai mai wa'azi da inda gashi ya haɗu da fir'auna yake ce masa fir'auna ya ji tsoron Allah ya bauta wa Allah duka ya kawo a cikin littafin tafsirinsa yanzu a nan gurin sai Allah ce falabista فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى Allahu akbar Allah ya ce da shi falabista sinina fi ahli madiyana ka tuna fa ka je ka zauna wasu shekaru a cikin garin madiyana cikin mutanen madiyana madiyana gari ne wa ila madiyana akhahum shu'aiba sanan Musa ya je can madiyana ya zauna ya dauki lokaci thumma ji'ita ala qadarin ya Musa malaman tafsiri suka ce shekararsa goma a madiyana a garin su wato karyata ahli madiyana din wannan madiyanan malam shine wannan garin da ya je ya yi aiki wani aikin da na gaya muku aikin ƙodago da ya yi aka bashi mata mai gidan nasa ya ce na baka yarinya na aura maka ala an tajurani samani ya hijaj fa in atmamta asharan fa min indik shi ma koma ka duba mana isar tana nan a cikin ƙasas bari ku ji shi ma abin da ya faru da yawan wannan mutum wani aiki ne ya masa za mu faɗa yanzu abin da ya yi aka ba shi ya dattijan nan sadakin yarsa masha Allah aiki hidima ya sa annabin Allah malam shekara takwas malam ta wannan dalilin fa ya bar ya bar misra ya tafi madayana shine wasu suke cewa annabi shu'aib wasu mutane suke cewa wannan 'ya'yan 'ya'yan matan da suka zo ya taimaka musu za mu yi bayani suka ce 'ya'yan annabi shu'aib ne da haka wannan yarjejeniyar aiki da aka sa shi din annabi shu'aib ne ya sa shi aiki to amma wasu malamai suna cewa gaskiya a wani dai bawan Allah ne dai sani babu nasi karara da ya nuna cewa annabi shu'aib ne amma ku duba wafa'i irin na annabawa saboda mutunta mace ya je ya yi aikin shekara takwas har ma dattijan ya ce da shi fa in atmamta ashran fa min indik in ka cika goma to daga gare ka ne ashe goma ya cika cancat ya tashi saboda ya je ya aiki ko dago aikin ajir malaman tafsir suka ce kamar mutum ya je yana noman walka kamar mutum a ce ya tafi gari kaza yana aikin kudi annabin Allah ya je yana sana'a yana aiki din ya kare mutuncinsa da yana da kudin da zai bayar na sadaki a lokacin da ya bayar kaga wannan dalili ne na karar da yake nuna cewa ashe addinin musulunci addini ne da yake kula da mutuncin da kuma yancin mata amma sai a manta a rufe ido ana zagin addini ana cutar masu addini ana cewa ana cutar da mata amma yanzu gashi a tarihi annabin Allah saboda mace da aka bashi ya je ya aikin shekara goma yana aikin ka ajir a wajen wani mutum salihi ثم جئت على قدر ya Musa. sannan sai ka zo ba da zalika ilal makanin ladina dai tuka fi ka zo wurin da na kira ka ala qadar ala wifqil waqti alladhi qaddarnahu limaji'ika a bisa daidai gurgudu lokacin da muka kaddara zaka iso ya kai Musa muka ajiye ma ga lokacin da za mu yi magana da kai ga lokacin da za mu gana da kai kuma ka zo a wannan lokacin duna an ta taqaddama aw ta ta'akhkhar baka ƙara ba baka rage ba لأن كل شيء عندنا محدد ومقدر بوقت لا يتخلف عنه Allah ya nuna masa saboda su a shi a wajen Allah komi yana da lokaci in dai Allah ya ajiye abu lokaci to baya karawa baya ragewa kamar yadda yace inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi wash shahada kabirul muta'al wa kana amru Allahi qadaran maqdura duk wani abuwa ne da Allah ya iyakance sai sa musu lokaci kuma ba a tsallakewa to bari mu da ya je madaina din me ya faru me farkon isa mala ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل yanzu ya hawa kanyar madayana kenan zai tafi ya bar garinsa zai tafi wancan ya ce yana roƙon Allah yana fatan Allah ya shirya da shi hanyar da zai isa garin sai mai faru ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون نعم وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان yana zuwa wani wuri na ruwa da ake ce shi ma a madina wani wuri ne suke ɗiban ruwa suna shayar da dabbobi ya tarar da taron jama'a suna ɗiban ruwa ana ta ɗiban ruwa da dabbobi ana ba su masu ɗauka suna kaiwa gidajen suna ɗauka sai ya tarar da wasu 'yan mata guda biyu suna gefe su ɗin kan ba su shiga cikin maza ba kaga mata masu tarbiyya ko ba 'yan what man can do women can do better ba ne ba suka koma gefe suka tsare mutuncinsu duk lokacin da mace ta kare mutuncin kanta Allah zai kare mata mutuncin kanta duk matar da kuma ta ce za ta fito ta bayyana ta nuna ita ma ita ce an ziga ta to za ki girbi kaskanci da wulakanci a rayuwarki shi anan musa yana zuwa ya tarar da mutane suna ta ɗibar ruwa sai can sai hango su yara 'yan mata suna zaune cikin kunya su kan an turo su ɗibar ruwa da ƙoransu na ɗibar ruwa da tulu na ɗibar ruwa amma sun ƙi su shiga wurin ɗibar ruwan saboda maza ne a wurin ina masu cewa ku zo ku shiga cikin maza ku yi duk abin da za a yi da ku wai ku fito wai kaga masu kunya don haka tunda sun kare mutuncinsu sai Allah ya kawo musu annabin Allah guda yana zuwa sai ya tambaye su kala ma kuma me kuke nema me kuke so ka karanta قال ما خطبكما haka قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير me kuke so sai suka ce a mun zo ɗiban ruwa ne amma mu ba za mu shiga cikin mutanen nan mu je mu ɗebi ruwa ba hatta yusdira ri'a masu ɗiban ruwa masu dabbobi sai sun gama sun gangara sun tafi sun bar mana wurin tunda mu mata ne na'am tunda mu mata ne shi mata ana son su samu keɓanta sai mu je mu ɗebi ruwan nan abin da ya faru babanmu tsoho ne mai shekaru ba zai iya ɗeban ruwa ba shine muka zo mu ɗebi ruwa kaga wannan yana nuna mana cewa 'ya'yan kirki suna taimakon iyayensu kenan ka duba waɗannan 'yan mata ne amma babansu tsoho ne suka ce ya zauna a gida su za su je su yi tafiya mai nisa su ɗauki ruwa su ɗora a kansu da tulu su kai gidansu a yi abinci ba mu yanzu irin 'yan matan wannan zamani ba wanki ma ba sa iya yi kayansu ma ba sa iya wankewa haka ne mana yarinya budurwa ta riƙa wallahi kayanta ba za ta wanke ba ina tabbatar maka ba mamaki kaga uwarta take wanke mata kayan da take sawa kar ki wanke kayan ki kya je ki wanke kayan mijin da zaki aura yi in ba ki hidima a gida ba kya je ki yi wa wani hidima sai su yini suna kwance a gida ba su da aiki sai danna waya ba za ka gansu a kicin ba 'ya'yan zamani ne ba ta zuwa kicin ba ta san surfe ba wallahi daidai da jajjaga kayan miya tattasai da tumatir in ba a samu injin markaɗe ba ba za ta yi ba don ba ta iya ba ba ta iya ba ba koya mata ba 'yar gata ce ita wai wannan wai shine wai wai wannan wai shine wai ci gaba uwa tana kicin tana azabtuwa tana wahala yarinya budurwa tana kwanci akan gadonta ta dora ɗaya kan ɗaya tana karanta nobel ko kuma tana cacin da samari to kun ji matan kirki su ruwa ma suke zuwa su ɗaya su ɗebo wa iyayensu haka za a zo a ɗauke ku a zo a yi auren a je a kai ta gidan mijin ba ta iya komai ba ba abin da ta iya sai kwalliya ta iska kuran kwalliyar banza baki iya dafa tuwo ba yau haka ne mana don matar da ta iya kwalliya ta iya kwalisa ta iya wani waye da sauran bata iya bata iya kimtsa kicin ba ai shirme ne ta zo ta dafa ma abinci ba zai ciwu ba ta zo ta ta zo ta yi maka fate fate Allah ya sauke to kun ji waɗannan aiki suke yi ku yi haƙuri yau ta kanku muka biyo mu je malam فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير kawai ya ɗauki ruwa ya ta ɗiba musu ya ce ku zauna wannan yana nuna ce ashe ana so a taimaki mata ya ce ku zauna kamar yanzu kai ne kana tafiya kaga yara 'yan mata suna so su yi wani abu za su yi wani abu a kasuwa wataƙila a kagan su a layin banki a kagan su a wuri kaza sai ka tsaya ka taimaka musu ba wai ka zo ka ce ki da Allah malama matsa da Allah kuma tana haku ku gafara da Allah haba malam haba babu insaniya a cikin wannan ba mutunci a cikin aiki ai kai mai taimakawa mata ne ai yanzu ba titi za su tsallaka sai ga wani ya dura mata ashirin zai ki lalaba ki tsaya ba na doke ki titi za ta tsallaka ban da ya lura cewa mace ce a bari ya taka birki ta dan tsallaka ta wuce ya mutunta mace ba ba zai yi ba to shi annabi Musa da yazo sai ya ce ku zauna fa saqalahum alqur'ani yace sai ya shayar da su ya ɗiban musu ruwan nan ya gaji titilis yana gama malam sai koma gindin inuwa yake shingida yace ya ubangiji wani abin da ka saukar mun ya ubangiji ina shaida maka ni mabukaci ne ma'ana ya yi musu wannan aikin bai na bukatar sakayya to me ya faru malam
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا na'am فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
lokacin da ya shayar da su ruwa ba kaji ya ce yana bukata ko ƙur'ani yana da yana da ɗabi'ar takaice zance bai yi maka bayanin gashi sun hau hanya sun ɗau ruwa sun je gida sun zauna babansu ya tambaye su ya aka yi ko sun ba baban labari ba duk wannan an takaice maka kawai a matsayin sun je sai suke gaya mahaifinsu ai wallahi da muka je wani bawan Allah ne mutumin kirki shi ma ya je ɗiban mana ruwan nan duk ya mana wahalhalu ya mana komai ya ba mu ruwa muka kama hanya muka tafi to shine wata daga cikin yaran sai ta ce wa baban nata tana bai shawara ya kai babana ka ɗauki wannan mutumin aiki ma'ana ka yi yadda za ka yi ka dawo da shi gidanmu ita ɗaya daga cikin 'yan matan kenan don gaskiya wannan mutumin yana da ƙarfi kuma amini ne ya shayar da mu ruwa mun ga ya yi amfani da ƙarfinsa ya shayar da mu ruwa sannan mun ga amana a tattare da shi babu abin da ya musu na magana yanzu kai ne za a rabu da Allah ku za ku bani lamba waya wallahi tallahi ba za ka yi da wahala kai fi sabilillahi ko ya yi don Allah sai ya sai ya ce a ba da Allah saboda yanayi na rayuwa za- za za mu iya abin nan ko ma a fara tambaya wallahi ban waye ki ba fa ko ko daga ko a ina kuke ko yar ko waye babanki ko yaya kaza daga nan za a shiga hira ya ɗiba mata ruwa kuma ya shiga zance mu 'yan wannan zamanin kenan shi duk ba wanda- ba ruwansa bai kawai ya ɗiba musu ruwa kawai ya koma ga Allah kaga da ya koma ga Allah Allah ya mai sakayya ɗaya daga cikin su tace ya babana ai masa hidima ai masa kaza inna khayra man istajarta alqawiyul amin da haka baban ya karbi shawarar yace su koma su je su gaya masa yana son ganin shi ya zo gidansu da haka ya zo sai shi dattijan yake gaya wa annabi Musa gashi yanzu sun haɗu da annabi Musa me yace da shi inni uridu قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج haka dai فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك haka ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك haka dai أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل shikenan ga annabi Musa ne ya zo ya haɗu da baban yaran nan yan mata da ya musu hidima ya ɗiba musu ruwa fi sabilillah dan Allah ya musu ka ji sakamakon ka yi abu dan Allah da dumudumin sa Allah yake maka sakayya tun daga duniya kafin lahira dattijan nan da kansa ya buɗe baki ba fa nan Musa ne ya nema ba yace ya kai Musa inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ina so in aura maka ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'yan nawa guda biyu malam kaji lokacin da iyaye suke da ƙarfi akan 'ya'yansu ba lokacin magana auren dole ba yanzu an hana iyaye su yi wa 'ya'yansu auren dole amma 'ya'yan suna yi wa iyayen auren dole ka gane jawabin karatun kai ba za ka musu auren dole ba kai ba ka isa ka ce su auri wanda suke so kake so ba amma kai kuma dole ka haƙura da wanda suke so kaga yanzu ba za ka yi musu auren dole ba amma su za su yi maka me auren dole su nemo wanda suke so ba wanda kake so ba ko ka yadda da shi ko baka yadda da shi ba ko ka amince ko baka amince ba zamani yayi dole yarinya a sallama mata a miƙa mata wuya ka biya kuɗin gado ka biya na kujeru ka biya kuɗin kayan kicin ka biya kaza ka biya kaza ka hada kuma ka kai mata ai kwarai da gaske ka kai mata ka kai wa wancan mutumin din dai da baka so tunda shi take so to yanzu ba a yi wa 'ya'ya auren dole amma suna yi wa iyayensu auren dole to kaji a da lokacin da iyaye suke da kima suka isa akan 'ya'yansu cewa ya zan auren maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan na guda biyu ko magana bai mata ba kuma in yace a yi ɗan giza a yi wannan lokacin da 'ya'ya suke ganin darajar iyayensu kenan in uba ya buɗe baki ya ce kaza yake so dole a yi masa da'a in uwa ta ce ga abin da take so dole a yi mata da'a saboda duk duniya ba wanda yake son ɗa sama da iyayensa wallahi wallahi wannan mijin naki wallahi wallahi wallahi bai kai babanki da mamanki son ki ba amma gajeren tunaninki da yarinta irin naki na zamani shine kike ganin gwanda ki fanɗare ki saba wa iyayenki ki yi abin da kike so bayan nan kuma kin je kin yi auren wani ɗan lokaci kuma ya zo ya sako ki da 'ya'ya da jikoki ki dawo da su gidan baban naki shi kuma ya ƙara gaba ya ce to zan aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yana guda biyu amma fa da sharaɗin za ka yi min aiki shekara takwas inda ma za ka cika goma ni kam da ya yi wa ina tamamta ashirin fa min indik wa ma uridu ana shuka alaik da cijo mai magana sai ce amma fa ba na so in tsananta maka babu takurawa insha Allah za ka same ni cikin masu haƙuri annabi Musa ya ce a zalika baini wa bainak ai wannan tsakanin ni da kai ne ayyamal ajalaini qadaitu kowane ɗaya daga cikin ajalin guda biyu ko shekara takwas ko shekara goma na zartar da hukunci a kai babu wata damuwa a kaina amma dai wallahu alama na ƙulu wakil Allah shi ne wakilin abin da muke faɗa ɗaurin aure ya tabbata kenan Allah shaida ne za ka ba ni ‘yarka ni kuma zan maka hidimar ko shekara takwas ko shekara goma kuma haka ya da ya ɗauka ɗin ya yi wannan dattijin hidimar shekara goma kuma ya ba shi ‘yar to da wannan ‘yar ne malaman tafsiri suke cewa ya ɗauke ta ya kama hanya zai tafi zai koma masar bayan ya yi shekara goma a nan madayana zai koma garinsa garin masar ya ɓata a hanya yana ta neman haske yana ta neman inda zai ga wuta ga duwatsu ga sanyin dare shine ya hango wannan wuta da ya hango wannan wuta din yana zuwa gurin su ya ji kawai an kira shi ya musa inni an allah ni ne allah rabbul alamin aka ce da shi cire takalminka innaka bil wadi al muqaddas tuwa to kun ji wannan ai baiwa ce Allah ya masa ku to bayan nan malam bayan ya ce falabis da sinina fi ahli madina thumma ji'ta ala qadarin ya Musa sai kuma ya ce me wasana'tuka li nafsi sannan Allah ya ce wasana'tuka li nafsi na zabe ka shine wasana'tuka ni Allah ya ce na zabe ka dan wahayi kuma na zaɓe ka ka zama manzuna wa ja'altuka mahalla sani'ati wa ihsani Allah ya kyautata masa wa sanatuka li hamli risalati wa tablighiha na zaɓe ka dan ka ɗauki nauyin manzanci bayan na maka wannan ni'ima na maka wannan hidima kuma na da kai annabi manzo na tura ka kuma ɗan aike zuwa wajen fir'auna da kuma wajen mutanenka bani isra'ila wannan aya tana bayani ne akan girmama Allah da ya girmama annabi Musa ya kimanta shi ya darasha shi ba wai gori ake masa ba a ana tunatar da shi ne abin da Allah ya masa tabaraka wa ta'ala wannan inda za ku iya irgawa tun daga lokacin da muke karantowa abubuwa baiwa guda takwas Allah ya masa shi yasa Allah ya kawo a cikin suratul qasas wanda alaramma ya kawo mana yanzu aksar tafsilan bayanin cikin suratul qasas yafi bayanin cikin suratul taha kamar suratu taha samari ne amma tafsil an gane details ɗin isar yana cikin suratul qasas wa wahayna ila ummi musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yami wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ما تفرعون تشي farin ciki na da ni da kai wannan yaron la taqtulu kar ku kashe shi kar a kashe shi asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada zai yi mana amfani ko mu dauke shi ma dan gidanmu wa hum la yashurun alhali ba su sani ba to yanzu kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da mana bayanin wasu baiwar da Allah ya wa annabi Musa din ya haɗa su da wasu faɗakarwa da taujihatu lokacin da ya ce kama hanya ka tafi wajen fir'auna me ya ce malam اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى نعم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
ga Allah ya aike shi yanzu Allah ce izhab anta wa akhuk ba dazu da ya nemi Allah ya taimake shi ya hada shi da dan uwansa Haruna ba ai Allah ya ce qad utita su'laka ya Musa mun karbi duk abin da ka roƙa ya Musa to yanzu gashi nan an hada shi aka ce da kai da dan uwanka izhab anta wa akhuka tafi da kai da dan uwanka bi ayati ka dauki ayoyina wala taniya fi zikiri kada ka samu rauni kada ka yi jinkiri a cikin ambatona kalmar taniya wannan fi'ilin mudari ne masdaru masdaruhu wana asalin kalmar wana bi fatil wawi ana nufin adda'af wal futur rauni da kosawa da jinkiri a cikin al'amari shine wana yani akan ce wana fulanun fil amri yani wanyan kaman wa'ada ya'idu wa'dan wana yani wanyan wa'ada ya'idu wa'dan akan faɗi haka idan za'ufa wa tarakha fi fi'lihi mutum ya samu rauni da jinkiri akan aikinsa ka tafi da kai da dan uwanka da ayoyina kada ku jinkiri ba sanya a ji wazi ya kai Musa wannan wa akhuk din ana nufin wal yadhhab ma'aka akhuk dan uwanka ya bi ka ku tafi abinda ake nufi da ayoyin nan ana nufin mu'jizozi ne da suke nuni akan gaskiyar annabi Musa shine ayoyi din bi ayati da ayoyi ma'ana da mu'jizozi na daga cikin wannan mu'jiza ku tuna wannan sanda nasa wanda ya jefa ta ta zama maciji ko to wannan sandar jari ne a wajen annabin Musa da ita yake yawo abu na biyu wannan hannunsa din da Allah ya ce ya sanya hannunsa a ainihin karkashin wato dantsansa a wajen hamatarsa kenan zai fitar da hannun bayda'a min ghairi suwa ayatan ukhra kaga ita ma mu'jiza ne je ka masa da wannan hannun je ka masa da wannan sandar ko zai muku wani gada-gada ka bayyana masa ka nuna masa abinda ake nufi idhab ya Musa anta wa akhuka ila haisu amurukuma je ka kai da dan uwanka inda na umarce ku mutasallihina bi ayati wa mu'jizati kuna daukan makami kuna yin guziri da ayoyina da mu'jizojina wala tad'ufa kada ku yi rauni kai da haruna wala ta tarakhaya kada ku rinka jinkiri kaji malam za a aikin Allah da gaskiya ake yi ba jinkiri a tafi a yi a faɗa fan su gaskiya kada ku ambato kada ku yi jinkiri wajen ambato na fi zikiri wajen tasbihi na in za ka je ka yi aikin Allah akwai buƙatar ka rinka kiran Allah ka rinka roƙon Allah Allah ya datar da kai an ce magabata na ƙwarai idan za su zo su karantar da mutane su tsaya a gidansu kafin su fita suna roƙon Allah Allah ka sa mu idan Allah Allah ka sa albarka cikin abin da za mu faɗa Allah ka sa mun faɗa mutane su gane Allah ka raba mu da jan mutane akan bata Allah ka raba mu da jan mutane akan son zuciya Allah ka raba mu da kaucewa saboda jin tsoron wani ko tunanin wani waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci so ambatan Allah ga mai da'awa wannan aya tana nuna mana muhimmancin wanda yake da'awa ya lazimci ambatar Allah ka kira Allah ka rinka tasbihi ka rinka istighfari ka rinka salatin annabi wannan din shine zai karfafa harshenka akan fadar gaskiya wannan din shine zai sanya albarka a bakinka abinda kake gaya mutane su rinka gamsuwa suna ganewa dan kai ma ka kira Allah ka nuna gajiyawarka akan Allah a gurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace to kar ku jinkiri kada ku sakaci kada ku rauni wannan aya tana kiran Musa da shi da Haruna kamar yadda take kiran kowane musulmi fi kulli zamanin wa makanin ila ila almudawama ala dhikrillah lalle ne mutum ya dawoma akan zikirin Allah zikiri kamar abinci ne a wajen mumini tasbihi salati salatin annabi tafiya mutum yake yi ya ambaci Allah ya ayyuhal ladina amanu dhkurullah dhikran kaseera wa sabbihuhu bukratan wa asila fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة كي تكن da kanka kana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli mawtinin a kowane wuri Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi masu dawwama akan tasbihi da tahmidi gare shi da tsarkake shi masu zikiri yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kaji masu ambaton Allah a tsaye masu ambaton Allah a zaune masu ambaton Allah a kishin gide yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سنة تناني cikin zikirin akwai tunani akan halittar sammai da ƙasa ya Allah ya halicci sama da ƙasa kai Allah yana da cikakken kudura da mulki rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka kaji zikiri faqina azaban nar suna ta tunani suna cewa rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wama lidh-dhalimin min ansar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان من جمع كرا ينا cewa أي إيماني أن آمنوا بربكم كي إيماني دا أبنجزنكم فآمنا من إيماني ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم الله كما أمسى مسكرنسو ana son mai kiran Allah ana son mai ambatan Allah ana son mai roƙon Allah shi yake da nasara a tafiyarsa shi yake da nasara a rayuwarsa to sai Allah ya ce mai kuma
اذهبا إلى فرعون إنه طغى ku tafi kaga wannan ya ce izhaba ya kawo alifu tasniya ku biyu din ku tafi zuwa ga fir'auna innahu tagha Allahu akbar ka duba malam Allah da kansa ya ce ku je wajen fir'auna ku yi masa wa'azi saboda ya yi ɗaga'i ya yi girman kai ya nuna isa malam girman kai rawanin tsiya girman kai tsiya ce kaji masu mulki masu ɗaga'i girman kai shine batul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da rena mutane idan baka san meye girman kai ba a gaya maka gaskiya ka ƙi ɗaukanta kuma ka rena mutane kowa kana masa kallon hadirin kaji kana ganin kowa banza ne kai kai ne mutum kana ganin kowa bai isa ba ko magana ake ma haka haka kake ganin mutane wannan haɗari ne a rayuwar ɗan adam sifa ne irin ta su fir'auna ku je ku biyu ku tafi wajen fir'auna don ya yi girman kai mai girman kai yana buƙatar wa'azi ku je ku lituballiga ku da'awati ku isan masa da wa'azina da da'awata wali ta'amurahu bi ibadati ku umarce shi ku ce ya bauta mun ya daina sa mutane suna masa bauta haka yake azabtar da mutane wasu suna masa ruku'i wasu suna masa sujada wasu suna tonan rami wasu na binne ƙasa wasu na kaza wasu an tura su daji kurum suna ta aiki na iska kurum Allah ce fa innahu qad tagha wa tajawaza al-hadd wa bagha yayi daga ya wuce gona da iri wa afsada fil ardi yayi fasadi a bayan ƙasa mabarnaci ne fir'auna dan ta'adi ne ku je ku same shi yana cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku madaukaki yana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa auqid li ya hamana ala tini wai ban san wani Allah da ake bauta masa ba in ba ni ba ka duba yadda fir'auna ya sha mulki malam da tsiya ban san akwai wani Allah bayan ni ba ma alimtu lakum min ilahin ghairi in ba ni ba ba wani Allah haka fir'auna ya ce amma bari ka ga uslubi na da'awa malam kaga da yake za su je gurin wanda yake mai girman kai ne sarki ne mai mulki ne mai isa ne to ba a son zafi ya haɗu da zafi kaji ko a biya hankali duk yajin da kake ɗauke da shi akwai wanda in ka je wurin safa sai ka lallaba fa ko citta kake dakawa kana haɗiya wallahi wani sai ka masa sauƙi kuma akan ƙaryar yake kuma kafircin yake kuma zalincin yake magana ka je masa da fawa da ƙarfi da nuna isa kuna da aya kuna da hadisi kuna da ko akan gaskiya kuke ko wallahi kaza kaza wallahi bata taso ba kafin ka je ma za su ƙarasa da kai to shine Allah ya ce wa annabi Musa da Haruna in kun je me za ku ce da shi فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى la ilahi Allah ya ce idan kun je ku gaya masa zance mai taushi fir'auna ne ku gaya masa zance mai taushi ku bi a hankali Allahu akbar faqula lahu qawla ku gaya masa zance layyin in an ce layyin wato abin da yake me zan ce da kai abin da ke mai taushi abin da ke mai laushi very soft ba mai kauri ba babba ne mai mulki ne wanda yake cewa shi Allah ne ka je da kai da dan uwanka kai kai kadai shi ke da kasar shi yake da mulki yana da sojoji yana da yan sanda yana da immigration yana da yan DSS yana da SSS yana da yan farin kaya yana da yan bakin kaya yana da sayan labai duba wanda bai da shi gaba daya ka je ka haura shi ai ba zai yi ba kaga ita kanta da'awar tana buƙatar tsari ana biya sannu ne a lallaba don a ci nasara shine Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan idan ka zo da'awa ka kira mutane zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi wa'azi mai daɗi wa'azi mai ɗaukar hankali wa'azi da mutane za su ji kana son su kana ƙaunarsu kana nuna musu Allah kana nuna musu falala kana nuna musu alheri ba kana koransu ba duk wanda baya tare da mu kafiri ne a a a gara makalla a zo dai a kasance tare da kudin yafi ya arnan mutanen kaza ya kafiran kaza ya mushrikan kaza ya duk da ka zo kai ta raba kaulasin duk ka jefa kowa wuta saura kai kaɗai da mai ja maka baki wani ne ya zo wa'azi gaba ɗaya ba wanda bai ba ka lasan ba wani wani kafiri ne kaza kaza kafiri ne an Allahu akbar kaza kaza kuma masu gaba da zai ce kuma kafirai ne duk ya rabe mutane ka lasan ya zama saura shi kaɗai da mai jan bakin sa to in mai jan bakin ma ya bata masa da zai danna masa kaulasan an daina wannan wa'azin da Allah a bi a hankali faƙula lahu kawalin layyinan la'allahu ya tazakkaru au yaksha gobe insha Allah sai mun ci gaba da ƙarin bayani abinda muka faɗa ne Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh